kiyaye dukkan kayuka sun haɗu a lokacin da wasu mutane manya saura ai kawai sai Allah ya kawo Allah ya kawo shehu mu shehu Tahir Usman Bauchi radiyallahu anhu ya zo wajen aka yi ta turanci wai taron malamai na naɗa mufti amma babu wanda ya iya larabci mai kyau a wajen babu wanda ya iya hausan da zai yi magana da 'yan Najeriya a nan Kaduna sai turanci za a yi aka gama turanci aka gama sai aka ce wannan mutumin saura ya tashi a naɗa shi akwai mai ja sai shehu mushin kwahiru Usman Bauchi ya tashi ya ce eh akwai mai ja shi ne mai ja wasu manya suka ce kai da Allah malam turanci aka yi ta yi kai ba fahimtar turanci kake baka sa abin da aka faɗa ba shine mushkilan ka bari in an tashi za mu yi maka bayani yace gaskiya ne haka ne kaza kaza da kuka ce duk turanci ne ban iya ba naji kaza kaza da kuka ce duk turanci ne ban iya ba amma mufti turanci ne mufti turanci ne wanda bai sani ba ismu fa'il ne na afta yufti wato afta ya yi fatawa yufti yana ba da fatawa sunan mai yi sunan shi mufti wanda za a ba wa fatawa kuma sunan shi almufta lahu wanda za a yi fatawa a kai sunansa almufta alaihi wannan wani yare ne harshen larabci yace shi mufti ba 'yan boko bane suke taruwa su zaɓe shi ko min ƙwarewar mutum a kaza a kaza suna iya naɗa duk abin da suka ga dama banda matsayi a addini malam musifa wanda yake magana da bakin Allah da bakin manzon Allah Muhammadu saboda haka yana daga cikin sifofin Allah cewa shi mufti ne kuma sifofin yana daga cikin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi mufti ne bayan su babu wanda ya sai zama sai wanda Allah ya gwada sai wanda Annabi ya gwada dan suke da hukunci alaysa Allah bi ahkamil hakimin to Qur'an yana ce yas'alunaka yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala Allah yana bada fatawa ya Rasulullah sallallahu alaihi fatawa Allah yana bada fatawa kenan Allah shine mai bada fatawa bayan sa sai manzon sa saboda haka wannan mutumin da kuke nema ku na shi mufti a Najeriya dan Allah ka duba fa jama'a kasan da ko ba a yi komai a ƙasan nan ba sai samun shehu dan foliyo da shehu abdullahi gandu radiyallahu anhu ma komin lalacewan zamani ya wuce ƙasan nan a samo wani mutumin da wannan magana ta ce ina kafin in ƙarasa maganar shehu ya wuce ƙasan nan a samu mutumin da ko larabci bai iya ba a naɗa shi mufti matakin farko a addini ka iya yaren addini akwai yaren gwamnati a addini ba haka kawai yake kara zube ko ma wani yare yana ɗauka ba ni da kai yaran mu bai isa ne da mu malamai a addini ba dole sai mun ji harshen larabci amma wanda ake cewa za a naɗa shi mutum nan kafin ci muku ƙara zance kare shi mana karatu muna gaggawa in akwai dan Allah mai tafsirin Hausa a nan yanzu nan ya buɗe mana suran bakara ya duba yas'alunaka an shari harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله idan ya kadda wannan aya an fassara ta daidai irin tafsirin nan da ake raba wa mutane sadaka a Saudiya in ya kadda an fassara ta daidai to malamin nan ya cancanci ya cancanci a naɗa shi duk abin da aka ce ba ma musu ba kawai wannan aya ɗaya kawai muka ba da ita duka ƙur'ani mutumin da bai bambance tsakanin yin wawul afi da wawul istinafi ba shi ne zai zama mukiya musulmi ayan tana ce suna tambayan ka ya rasulullahi game da yaƙi a wata mai alfarma ka san wanda suke yaƙi a wata mai alfarma sahabban annabi annabi ne annabi muhammad shi kenan da suka dawo a nan aka yi tafiye sun yaƙi cikin wata alfarma sun karya kaza kaza abin da aka saba sun yi kaza a nufin salama abin ya dame su da suka zo daga nima da yi magana kan sha'anin su ba sai hankalin su ya tashi su sahabban sai da wannan ayoyi suka sauka har su suna ganin cewa akalla ma dai ko da ba a samu lada ba su ta ɗin kukuta suke yi kawai su kukuta ya zama ba su ma Allah laifi ba saboda ƙarshen daren yakin ya zama dare ne na rajab wato jumada asani ƙarshen shi ranar ƙarshe a cikinsa gobe rajab aka yi yakin na ƙarshe shi ne wannan ya tafi sauko tana faɗin hukunci yace ya rasu da ka tambaye ka game da yaƙi cikin wata mai alfarma ya sa annaka an shari harami suna tambaye ka game da wata mai alfarma mun san da wata masu alfarma guda hudu ne salatatun surdun wahidun fadun wannan ba bayanin su ba shine min har batun huruf ya zo cikin tafsirin da ya wuce cikin suratul tauba to almuhim dai sai ayan ta zako tana ce ya rasulullahi ka gaya musu yaƙi cikin wata mai alfarma babban zunubi ne wato suna tambaya game da wata mai alfarma ma'ana yaƙi cikin wata mai alfarma italin su badan ɗin shahar ɗin kenan ka gaya musu yaƙi a cikin su kabirun babban zunubi ne amma wannan wadda za ta zo sunan ta wawul istinasi ana kiran ta kuma alwawul ibtida'iyya wawun fara zance ba wawul aqafi bace mai daura ma'anan wani jumla kan wata jumla ba ita bace ko kadan mun ji sabai sun yaƙi wata da alfarma amma ai in ji Allah lissafa musu ya rasulullahi saddun an sabilillahi tsare mutane ga barin hanyar Allah wa kufrun bihi da kafirci wa Allah wannan duk ba aikin kafiran maka bane mushrikai ma sai sabai wai sun bata sun yi yaƙi cikin wata da alfarma wal masjidil harami sannan da tsare mutane ga barin masallaci mai alfarma masallacin maka kenan wa ikraju alihi minhu da fidda ma'abota wannan masallaci wanda su suka fi kowa cancanta da wannan masallaci dan inna ma buniyatul masajidu lidhikri was sala wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu duk wannan zalincin da kuka yi kuka fidda mutanen ciki daga ciki wannan abubuwa akbaru inda Allah su suka fi girman zunubi a wajen Allah inda mun kaddara cewa sabbai yaƙi su cikin wata ne alfarma abin da ku kuka yi kafiran maka ya ci wannan wannan ma'ana ayan ta fito daidai ko alhamdulillah to shi a tafsirin in kun duba wa saddun an sabilillah bari ku je da ayar da zo ya tsaluna ka an isharil haraji suna tambayin ka game da wata ne alfarma kitalin fi yaƙi cikin sa wa saddun an sabilillah tsare tsare mutane gabarin hanyar Allah ya affafa saddun ya ne da shi kamar da tsare mutane gabarin hanyar Allah yani babban zunubi ne kuma tsare mutane ne gabarin hanyar Allah a wajensa shi gaba ne ya ke cikin wata ne alfarma shine sabai suka yi ka gane babban zunubi ne sannan kuma tsare mutane gabarin hanyar Allah shi ma dai ya affafa shi kai shi ma zunubi ne babban zunubi ne kabiru kafirci ne kuma da Allah har yanzu wa kufrun bi wal masjid al haram kuma kafirci ne ga masallaci na kuma da Allah jama'an ta kafirci wa masallaci Allah yake kafirci wa masallaci wai kafirci ne kuma ga masallaci ne alfarma ya afasa wa kufrun bi wal masjid al haram ne da shi akasi ne akan zamirin bi wa ikraju alihi minhu sannan sai ta amma da yake ya zata da akwai inda Allah ya gabansa ga kabar nan bai samu bai samu musada ba sai ce amma wa ikhraju alihi minhu inda mutane ma bota masallaci ne alfarma daga cikin masallaci ne alfarma wannan akbaru inda Allah ya fi girman zunubi wajen Allah da Allah ta ji wai abin da kafiran makka suka yi shi su fidda sabai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallaci ne alfarma abin da suka yi ya fi yake cikin mutane alfarma ya fi tsare mutane ga barin hanyar Allah ya fi kafirci wa Allah ya fi kafirci wa masallaci ne alfarma in ji shi amma tunda wannan aya ce ta rasa ma'ananta saboda wawu wa sabbin wawul afki sunansa ko a jurumiya shine farkon littafin da ake karantawa mutum zai koyi harshen larabci ka'idodin nawu drama ta larabci a jurumiya ko ita ka karanta mutum sai ya san حروف الأصل عشرة الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعته أو على مقصود كفرته أو على مجزوم جزمته wannan woɗin da ake nufi na harafin afafi na nan sun sha bamban da irin woɗin da ake taɗi nan na istinafi ma'ana istinafi fara zance sabo fara zance sabo to bai bambanta tsakanin su ba sai ya kwaba ya mai da abin da sahabbai suka yi ya ɗaura aikin mutanen makka na kafirci da hana shiga makka da kuma koren mutane daga masallaci mai alfarma diya ne da shi cewa aikin sahabbai ne amma abin da mushrikai suka yi shine fid da sahabbai wannan ya fi muni dan Allah wani sahabi ne ya taba kafirci sannan kuma har Allah zai kare shi da kafircinsa ya ce wai kafircinsa gara shi akan abinda mutanen makka suka yi na fidda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai subhanallah to wannan mutum aka kai shi sai shi ne aka zana da musu sai yaki aka tsaya aka tsaya aka yi sosai haka dai taro ya watse ana tsaki to kuma wannan shi ne tsabar gaskiya shi abu na addini ba kayan wasa bane ko shugaba za a naɗa na wani abu masu abin in har masu hankali ne ba za su yarda a naɗa wanda bayi da masaniya kan harkar ba balle addinin Allah wallahi wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama ya zo a hadisin bukhari da muslim cewa yana daga cikin alaman tashin duniya a ɗau lokacin da mutane za su riƙi ru'asa'an juhalan yastaftunahum fayuftunahum bighairi ilmin fayadil فضلوا وأضلوا mutane za su riƙi wasu shugabanni su ne da su shugabanni amma jahilai ne za su rika tambayar su addini su yi ta ba su fatawa su sun bata su sun batar saboda haka Allah shi kadai ne mai hukunci alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashin Allah ba shi ne wanda bi kowa iya hukunci ba wallahi shi saboda haka hukuncin Allah shi ne gaskiya ko dukkan mutane sun ce ba haka ba balle kuma alhamdulillah wannan al'umma al'ummar annabi Muhammad ce Allah ba zai kunyata ta ba shi yasa kullum an kashe kuɗin fetur da yake fitowa daga wata ƙasa ta gabas a ƙasashe da yawa nan Afirka amma har yau an daina zikirin Allah an daina muddin cewa Ahmadu Tijjani an daina kiran cewa Ibrahim Kaulaha an yana ba lokacin da gaskiya ma lokacin ta fara lokacin da aka fara taɓa ta yau alhamdulillah babu wanda ya rage a ƙasar nan wanda bai san wane ne shehu Ahmadu Tijjani ba babu wanda ya rage a ƙasar nan wanda ya rage bai san wane ne shehu Ibrahim Kaulaha ba wannan kadai ya ishe mu riba na abin da mutanen banza suka neme mu da shi wannan kadai ya ishe mu riba inda riba ne inda za mu kira shi riba amma alhamdulillah ita gaskiya babu abin da ke cutan kama inda ma za a kafirce alaysa Allah ya akilin hakimi a sai Allah ba shine kowa iya hukunci ba wallahi shine Allah kai ka kowa iya hukunci inda akwai mai hukunci banda kai subhanaka ya rab la hakima illa anta بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم وطن سورة سورة العلق مكية وهي عشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سافر بسم الله لإقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan sura tana daga cikin farkon abin da aka saukar kai ita ce ma a wani ƙauli farkon abin da annabi ya fara ji kamar yadda hadisin bukari ya zo farko farkon bukari za ka tada hadisin imam zuhri ɗaya daga cikin manyan malaman imam malik din nan muhammadu bin muslim az-zuhri الراوي الأعلى أنا حديث شنو سيدة عائشة رضي الله عنها سنة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الكلام فكان ياتي غار حراء فيتحنث فيه مدة وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله فيتو... فيتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ صلى الله عليه وآله وسلم قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده har zuwa ƙarshen hadisin yana da tsayi wato annabi sallallahu alaihi wasallam inda sai da Aisha farkon lamarin sa ya fara da kyakkyawan mafarki ne duk abin da ya gani sai ya faru sai ya ganki kamar yadda safiya take zuwa da haske haka zai ga abun a fili ya faru sannan sai Allah ya sa masa son kaɗaita ya kasance yana yin salwa a kogon hira ya ta ibada ya ta ibada har imam zuri ya fassara ma'anarsa hannu tsanan yace huwa ta'abbud al-layali da watil adad wato ma'anarsa hannu shine ibada na al-layali da watil adad na darare lissafaku kenan annabi ibada yake yi sabanin masu inkarin haka cewa akan wani addini annabin subhanallahi al-azim ba su san shi ba salatin su abin suna biya iya wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ibada cikin wannan kogo bai guce ba in abincin sa ya kare ya zo gida ya iba ya je wajen kabila ya iba har sai da Allah ya turo masa mala'ika shi kenan yake masa kai kai karatu yace ni ba mai karatu bane sallallahu alaihi wasallam yace sai ya saka sai lullube ni da fuffiken sa har sai da na wahala ne zuba sai ya sake ni yake kai karatu sake ni ba mai karatu bane har sau uku tukun na sanar yake mu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbuka lakram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam to kalubalen mu wannan al'umma al'umman annabi muhammad farkon abin da ya kwankwasa kunnen mu iqra sai karatu dan Allah dan annabi kan mu zauna ba ma karatu karatu inda akwai abin da Allah zai fifita annabi Adamu da shi a gaban jama'an mala'iku da wani abu ne ba ilimi ba amma tun da Allah ya gwada mana tun daga bakarar ilimi din nan shine wani abu kenan shine hanyar da za a samu hanyar tsira har a kadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba da jahilci ake koyi da annabi ba ba za ka zo baka iya komai baka ce wai a zo abu sunna wata sunna za a bi Rikin sunna, sunna hausa ce? Sunna larabci ne ko? To sai ka iya larabci sannan za ka gane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi. Wanda dukkan kai wan mutum wajen larabci bai yi kusa da shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Utitu jawami alkalim shi ne aka bashi haɗaɗɗun kalmomi kalma kaɗan masu ma'ana da yawa. Yanzu za ka iya gane me yake nufi. har ka zo kana ce kitabu sunna kitabu sunna kai karatu tukunna iqra kai karatu bismi rabbika da sunan Allah ubangijinka karatu ba karatu na girman kai ba in za ka yi ba karatu na ji da kai ba a'a da sunan Allah ubangijinka alladhi khalaqa wanda shine halitta halitta gaba daya khalaqa insana ya halitti mutum dan adam musamman da an ce khalaqa kawai ba a faɗi maf'ulin khalaqa din ba saboda a bashi mutlaki ba tare da an kayyade ba ya yi halitta wato duka halitta ko ma wacce ce kalakal insana ya halitta musamman mutum min alaq daga alaq alaq malamai suna fassara shi da ayan nan da ta zo mai bayanin marhaloli na aihuwa ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما واتو جدين جني خلق الإنسان من علق الله يعني ثم سنة جدين جني to kuma abun mamaki yake wancan zamanin ba zamanin da ake fiɗa bane da zamani ya zo yanzu na zamanin fiɗa kalmar alaf tana da ma'anar abu gare gare da likitoci masu fiɗa suka kalli cikin mace sai suka ga akwai wani lokacin da ruwan da ake zubawa din yake zama wani yanayi ya zama zare-zare haka dan adam din ne lokacin amma yana wata marhala ta alam wato wani abu kamar zare-zare igiya-igiya wane ne ya san wannan har ya sanar da shugaban halitta annabi Muhammad sai Allah kenan dole mutum ya imani da annabi ko ne ya sana'arsa خلق الإنسان من علق اقرأ كي كراتو ورب وربك الأكرم da Allah Ubangijinka wanda ya fi kowa karamci din nan wallahi babu wanda ya kai Allah karamci da mutane sun sani wallahi ba za su nemi abin duniya a ko'ina ba ba za su riƙi rashin bin addinin annabi Muhammadu ya kasance hanyar cin abinci ba ba za su riƙi zagin waliyai bayan Allah da tauye darajansu ya zamo hanya ce ta neman cin abinci ba saboda wanda ya fi kowa karamci shine Allah wa rabbuka al-akramu ubangijin kallon ya rasulullahi mai kyautata maka mahalicinka makaginka mai girmama ka mai gyara maka shani mai tarbiyyantar da kai shugabanka al-akramu wanda ya fi kowa karanci allazi wanda allama ya sanar da bai kalami alkalami rubutu kenan allama ne sana malami alim ya sanar da dan adam abinda dan adam bai sani ba والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون muna fitowa daga cikin kiwon san komai ba a hankali Allah da kanki sai ya bamu ilimi Allah ka bamu ilimi an ce malami da kanki ya kurar da zubi ilmi
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع كلا باهك أبو يسيبا وتويدك لمر يتي menene yasa ga arrabbul akramu amma a rabu da shi a dima wani abun banza kasan me yasa inda linsana da saboda asalin ɗabi'a mutum shine bagawa dan me yake bagawa an ra'ayu sabne saboda wai yana ganin shi ya wadatu da wani abun da ya wadata shi gabarin Allah subhanallah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku kan ku ne ma talakawan Allah Allah shi kadai ne mawadaci Allah ina linsana da zaka yasa malamin mu الدكتور شيخ الهادي الله يجيك انسي الله يساعد في النبي محمد الله يكيد شمع على إني في جوار سيد المرسلين يا شعب اللي يكي يوم جامنا عوازو من سيدنا كيوا إن كان سوك سنتن أدم أحسن إنسا إن دي سامو تيمكو دقا الله با كبيد كان سيبو فين دا الله يكي دنگا تامسا القرآن ننجا بلام كرنت إن الإنسان لكنوك يهزو من كرنت ليبغى أبايا سام ذاك يتجي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ذاك دي إن الإنسان لربه لكفور ذاك دي إن الإنسان لكفور مبين من يوم كافر فيني من يوم بطل فيني من يوم قولوني من يوم أغاواني innahu kana zaluman jahula mai yawan zalunci mai yawan jahilci wannan shine tabi'a amma in ruhi da yazo maka daga Allah dan ba an yi mu da wannan ƙasa wato da tabe Allah yace fa nafaktu fihi min ruhi sai na busa masa daga ruhi na da yake wannan ruhi daga fadan Allah yake to shi in shi muka diba mu tabi'an jikin mu ba to kullum hauhawa za mu je har a'la illiyina amma ko in muka bari sai mu yi ƙasa kan asfala sajili na Allah ya kiyaye mu wannan shine halin dan adam la yabgha yana tagawa saboda yana ganin wai ya wadata yana da dukiya ko yana da sarauta inna ila rabbika ruj'i ka ga musu ya rasulullah komawa gaba daya ila rabbika zuwa ga Allah ubangijin kan nan ne wajen sa fa za a koma ba ce inna arruja'a ila rabbika ba sai aka kaddamar da ila rabbika jari da majrurin wanda shine yake rate da ruj'a din aka jinkirtar da rukarin saboda da an ce innan ruja'a sani dukkan komawa ko koma koma za mu kasa kunne ila wane ne zuwa ga wane ne shi yasa aka gabatar da Allah din إن إلى ربك يا رسول الله الرجع سنزوا جا وبنجل كنفا مقوما تكي بازوا جا ونبا سوى هكا في مكياي الله يسا مقوما لجن
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى يكي أرأيت الذي ينهي tunda makoma ne zuwa ga Allah ne yanzu ya Rasulullahi ya ka gani ba ni labari mana wannan allazi wanda ya nihe yake hani ayan ta sauka ne asali kan Abu Jahl kamar yadda malaman tafsiri suke faɗi shi ne sababin nuzul ɗinta amma malaman usulu suke kamar yadda kullum sai yake gaya mana al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab kullum za a lura da aya ba wai kan abin da ta sauka kawai ba a'a me ma'anarta da za ta hada shin baka ganin baka ban labarin mutumin nan wanda yake hana abdan bawa idan sallai idan ya tashi sallah ba sai ya hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka in yanzu cikin harami yana sallah sai waɗannan mutane su zo su ce duk da za su gane ba nau'i na izaya na cutarwa da ba su yi masa ba dan su raba shi da sallah nan saboda girmama shi ne shine abdan din bal shine ma shugaban bayan Allah amma ba ce a rayatar nabi yanha yanha ka idan sallaita ba saboda wanda aka hana din abin girmamawa ne abin jin kunya ne sai aka ce ba ka ganin lamarin wanda ya lamarin wanda ke hana wani bawa sallah lokacin da ya tashi sallah ba ka ganin ya ƙarshen lamarin sa zai kasance araita nabi anha abdan ila sallah araita in kana alal huda shin baya ba ka gani kai wanda kake nema ka hana wannan bawa sallah in wannan bawan da kake hanawa fa yana kan shari'a ya kake ganin ƙarshen lamarin zai kasance maka ba kyau awa mara bi taqwa ko ko abin da yake umarni da shi dinnan abu ne na tsoron Allah abu ne mai kyau saboda yana kai ga tsoron Allah ya aka kira shi tsoron Allah majazan أرأيت الذين عبد الله صلى الله عليه كان هدى أو مر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى باكا ganin shi wannan mai hana sallah din in kazzaba idan ya ƙaryata ka wata wanda ya juya ya ba wa lamarin ka baya alam ya halarcin bai san wannan mutumi mai iya yin haka أن الله يرد بيسان الله هنا جني بني أي بقى ما جني بقى ما جني أصل حقيقني والله في الله أصل حقيقني والله بقى جني في الله كذا كذا ليس كمثله شيء وهو سميع البصير irin wannan siga malaman balaga suna ce siga ce na hasu wato ma'rifa tsakanin bainar rukunai jumla gefensa da gefensa duka ya zama marifa kaga huwan nan zamiri ne da ma'ir yana daga cikin ma'arifofi bal a cikin ma'arifofi ma wasu suna ce dukkan ma'arifa a'raful ma'arifi shine zamiri shi yasa ake samu wasu bayan Allah suna ce hu hu hu isara zuwa ga a'raful ma'arif amma huwa ana iya tsulaƙin shi kan kowa ma in zancensa ya wuce shi yasa shi ba wai da ya tadda malaman nawu duka suna ce damiri shi ne harafin ma'arifi sai ya ce banda kalmar nan ta alif lallan hakuri Allahu har wasu bayan Allah suka ce sun gan shi a mafarki bayan ya rasu sun gan shi cikin wani matsayi suka ce shi bai da Allah ya ɗauka ka gane yace wallahi saboda na ce sunan sa shine araful ma'arif subhanahu wa ta'ala to na aka ce huwa as-sami'u shine ma ne ji al-basiru shine ma ne gani bayan shi a martaban ji a martaban gani a dukkan halitta ita kuma na farko a ji a halitta gani a halitta ka san wane ne annabi muhammad yana ce in ji qur'ani سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه سوى النبي محمد من آياتنا إنه هو السميع البصير الدليل يعود إلى أقرب مذكور كما يدعى ما لم أنه سوى shine mataki na biyu shi yasa yake cewa hadisin muslim ma min shay'in lam akun urituhu illa ra'aytuhu fi maqami hada hatta aljanna wannan a wata sallah na in ka duba babin kusuki za ga wannan hadisi yana ce ba abinda ba taba gwada ba gwada mun bada a halitta face yanzu an gwada mun komai sai da na ganshi a wannan tsayuwar sallah har aljanna da wuta sallallahu alaihi wasallam kenan ka san ba kamar kowa bane alaihi alim da annama hayr bai san Allah na gani bane kalla ba haka lamarin yake ba shi wannan yana shirman sa ne bai sani ba la illa min sai wallahi in bai halu da yin haka ba
kalla la illa
saboda ba kuma wadan ba su nazara ga bane dole a girmama su dole a kotu wajibi ne amma ba ziyara na neman madadi za a kula da sallah da yinta cikin jama'a sannan za a kula za a girmama iyaye da ya musu biyayya sannan za a jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a sannan ba a shan taba sannan a ƙara da tsoron Allah wanda duk shine zai tara sauran sharuɗa shuruɗa kamalin wanda ba ambata ba suna sharuɗan suna da yawa amma duk wanda ya rike wannan to insha Allah za a bashi da jikan shawa Ahmadu Tijani radiyallahu anhu kun ji kun karba to na ba su da dukkan shi Allah su jana zai lawa Allah ya sa ta amfani mu yanzu muke karantawa a mara bi takwa wallahi tsoron Allah ka san ma'anar takwa daga kalmar wiqaya ne wato nesantan abu ka kiyaye kanka gaba da shi daga shi ne ita ta din na takwa asalin tawau ne na wiqaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ingantacce la shay'a an ja min azabillahi min zikrillahi babu abin da yake ne san da mutum gabarin wuta kamar ambatan Allah zikirin Allah kenan mafi abin takwa na farko a matakin takwa shine mene zikirin Allah Allah ya sa mu rige kalla la illa min tayi lanasta an bin nasiya nasiyatin kalibatin shatiya wallahi in bai bari ba shi wannan Abu Jahali da dukkan wani babban kafiri wanda yake kin shanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sani da nasa'an za mu yi mishi riko riko mai karfi bin nasiyati ta goshin sa za mu kamo shi nasiyatin kadibatin khatiya goshi wacce take kadibatin makaryaciya khati'atin mai yawan zunubi mai yawan sabo wato an ce asba yusiu a larabci sunan fayil ismu fayil din shi ana ce muqti duk wannan mutumin da yayi kuskure ya so yayi daidai amma alfatihu wanda yayi da gangan yanar hanya ga kanan shi yasa ake ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu shafi'ina ba muqtiina ba wato da gangan kalibatin shafi'atin mai yawan sako kaga nan an danganta wa goshi ƙarya an danganta wa goshi sabo goshi na sabo goshi na ƙarya jama'a na yi baya yi me kenan nan wannan shi ake kira majazi wajen malaman balaga wanda ba su sani ba su ne suke ce qur'ani babu majazi nasiyatin kadibatin satiyati falid bin adiyahu Allah yake ya kira duka jama'ansa yan kulub dinsa sanadu zabaniya za mu kira zabaniyawa wasu irin mala'iku ne wanda la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ganin su kawai ya ishe ka tsoro balle kuma kafin ayi umarni kalla la tuti'hu wasjud waqtarib kalla ya rasulullahi wato lamarin ba haka yake ba yadda lamarin yake wannan mai kira zuwa ga wannan abu na banza la tuti'hu karka bi shi wasjud kai sujada ka fadi kai sujada wa Allah waqtarib kai kusa ka ƙara matso kusa wato sallah kullum a cikin rukuninta babu abin da yake sujjada daraja shi yasa yazo hadisi aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa yake ko da yake kusa da Allah shine lokacin da yake sujjada a ina masu ce Allah yana da waje yana zaune a sama babu tawili a alqur'ani sibobin Allah duka yadda muka sani a irin na halitta haka za mu fassara su wallahi wannan kuskure ne inda haka ne sai muke waqtarib kai su jira kamar kusa Allah na ta cikin ƙasa kenan ha in aka faɗi aka sujjada ana zuwa kusa da ƙasa ne ko ana yin kusa da sama kusa da ƙasa to babu tawili in ji masu faɗa ko da yake su ma wasu daga cikin su yanzu suna dawowa daga lamarin wasu kuma da gangan sai suke kamar wani bawan Allah a Masar wato yana ta kokarin koyar da wannan tauhidi sabo din nan mai tauhidi guda uku gida uku nan aka ce mishi gaba ta malam kana cewa mutane Allah na zai sama yace haka ne tabbas amintum man fis samai wannan ba Allah bane ga hadithul jayya muslim za ku yi musu sai aka ce a ai shi kullum Allah baya faɗa abin da ba daidai ba komai ka gani kai ne baka gane ba amma daidai ne duniyar na fara ka gani fa yanzu duk duniya wanda bai sani ba ma da kai ya waye ya sani duniyar nan a mulmule take kwallo ce ka san me yasa ake yin dare in mulmulanta ɗaya gefen ya kalli rana ɗaya gefen ya shiga cikin inuwa shine ma'anar dare kayukanmu wato ita kwallon gungu kaman gungurawa yake yi yana juyawa lokacin da yake a yanzu saman mu an jima daga baya shine kasan mu shi muke takawa to lokacin da aka ce sama wacce wacce muke takawa a saman waɗancan wanda suke ƙasa da mu a lokacin da yanzu muka ko ko idan mun juya mun koma ta ƙasa wanda suke sama su kuma ta su samar wacce sai ce kai ni ba ban yadda ma sama a duniyar nan kwallo bace ko tana juyawa wannan kakaran jaliliyo ne laraba jaliliyo suke ce mishi wani kafiri da ya rubutu tura suna kallata shi ne wai ya gano duniya kulli ne ƙarya ne ba shi ne fara ba tuntuni tuntuni malaman musulunci sun rubuta kuma qur'ani ya tabbatar da duniya wasjud kai sujada wa qarib ka matso kusa da Allah
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم سيد القدر مكية ويتمس آيات بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وأنا إتت سورة القدر سورة دعك أنبت ليلة القدر أشكي الله ساعة مداشدة ليلة القدر الله يكي إنا مو إن جاء الله نون العظمة شي da ƙudurarsa da ikonsa mu ne muka saukar da shi shiwa alkur'ani ka yawa ambace shi ba ko shahararsa ta wuce ambato kawai ka ce mu muka sauke shi kai ka san me aka sauke shi ne lailatul qadri a dare nan mai alfama dare mai daraja qadru shine girman abu da darajansa daga shine a salatul fatiha haqqa qadrihi din nan ina na fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri ya rasulullah wa sanar da kashi lailatul qadri ka san menene ita wata babbar abaci ka san menene lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr ta fi wane dare dubu ai dare daya wane wata dubu shi yana ce sirrin da ya sa salatul fati ta samu wannan daraja shi wanda farkon Allah ya fara yi makashafi na samun salatul fati ya samu ilhaman ta ne wajen tanazzuli da ilhama yawanci yana farawa ne daga sama ta daya saman duniya a nan ne aka ajiye qur'ani baitul izzati ake sauko da shi tsawon shekara 23 din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsakanin makka da madina to wajen irin kutsiyan da ya samu da darajar alqur'ani salatul fati ya samo wani abu cikin wannan albarka na qur'ani albarka na daren lailatul qadri daren da aka saukar da wannan qur'ani wato saukar da shi kai tsaye a dunkule duka in an ce anzalna dukan shi nazzalna a sauke shi munajjaman kenan ala muktin wa nazzalnahu tanzila in an sauke shi kadan kadan shine nazzalna a sauke shi duka a dunkule shine anzalna wato ya sauka cikin dare ɗaya ne dukansa zuwa baitul izza daga baitul izza shi ne aka raba shi tsawon shekara 23 to salatul fati ladanta ladan in mutum ya karanta ta yana daidai da wani salatin da ba ita ba sau dubu ɗari shida sau nawa dubu ɗari shida kullum muna jin da shi yake haɗa wannan lissafi na lailatul qadri din nan tun da an ce alfi sharin a kairun ma min alfi sharin ka saka wannan watannin ka ciccika su in ka haɗa lissafi za su baka kwana nawa kenan za su baka shekara nawa shekara tamanin ko eh na tamanin da na tamanin da uku da wasu watanni to tun da an ce wata eh da wata shida idan dai ka buga lissafin da aka baka na dara ne ka hada da ranaku su ne wuni ka cika tasu saboda ba za su ba da waɗannan shekarun ba dararen kaɗai sai an hada da wuni in ka buga lissafin su ka hada adadin za su baka daidai da adadin dubu ɗari shida ne idan ka buga dubu ɗari shida ɗin nan shi ne albarkan da salatul fati ta samu a wannan na wannan dare yasa duk wanda ya karanta ta insha Allah ya samu ladan salatul da ba ita ba sau dubu ɗari shida in na zana fi laika wa ma zai kama laika kan ne kai khairun min al-bishari saboda gatan mu mu al'ummar shugaban halitta ne Allah ya ji mu ya bamu wannan dare kowane shekara muna da shekara 80 ƙari in mun yi ibada cikin waɗannan darare ya kamata mu raya su sallolin tarawih nan da ake yi da sallolin tahajjudi wanda ake yi cikin wannan wata da ko jam'i ne cikin mutane ko kai kai kadai a gida jam'i cikin mutane bid'an da aka fare ta zamanin sayyidina Umar kyakkyawan nan ta wanzu ta ci gaba ko kuma kai kai kadai a gida duk ɗaya ne insha Allah in dai ka bi duka dararen to ka dace zaka samu ladan da ake samu Allah ya samu samu tanazzalu mala'ikatu mala'iku suna sassaukowa ka san wannan dare bayan ka ji darajar sa to ka ji abin da ake a ciki na tajalli almala'ikatu war ruhu mala'iku dukansu da ruhu shine jibrilu an kawo kafi bayan an ne saboda darajar sa suna sauka ciki da yadda rabin da izinin Allah ubangijin su min kulli amin da dukkan wani umurni na hukunci wanda Allah ya hukunta za yi a shekara ana sauke shi cikin wannan dare wato tanazzalu asalinsa ta tanazzalu ne fili mudari ne to amma ana yin wannan larabci sai a shafi ta ɗaya ibn malik yana ce ne ne wa ma bi ta aini tudiqa juqtasar minhu ala ta ka tabayyana al'ibar abin da ake fara shi da ta biyu ana iya shafi ta ɗayan a faɗi ɗaya kawai kamar ka ce tabayyana al'ibaru ko tabayyunu tabayyanu al'ibaru wato asalin ta tabayyanu al'ibaru to nan ta tanazzalu ne فعل مضارع يعني ما كاك شاف تاء المضارعة أكبر شيء عاكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر خاتم منين وانا ندري سلام هي دكان كزمن لاكيان دكان تسلماني ملائكة با أبن لك با ملائكة با كوني أبو إيه جمد مؤمنين وانا ندري كيها بيشيش حتى مطلع الفجر هر الفجر يكيتو درين يكاري الله با ما ذاك وانا ندري
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة سورة القيمة كسورة البينة madaniyatun waya samani ayat wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina aka saukar da ita duk an yi jayya makiya ce ko madaniya amma jumhur na malamai sun tafi kan cewa surar madina ce saboda an kawo magana alul kitabi a ciki bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru min alil kitabi a ai da sun da kwata saura kwata aka fara lam yakun alladhina kafaru min alil kitabi wal mushrikina munfakina hatta tatiyumul bayyinatu wato alladina kafaru wanda suke kafirai sun yi kafirci asalin kufu a larabci duhu shi yasa ake cewa dare alkafir wato mutum kamar Allah ya yi shi kan fitara fitar Allah lati fatara nas alayya abu ne mai kyau mai haske amma in ya ebo ya gungumo kafirci ya daura to shikenan sai ya zama ya bata kansa da duhun kafirci wanda suka kafirce din nan daga cikin ma abota littafi da mushrikai ba su guje kan irin nau'in ibadar da suke yi a da kan ba iyaye da kakanni hatta ta ce mu bayyana to har sai da hujja babba ta zo musu wane ne hujja babba rasulun min Allah sallallahu alaihi wasallam wani babban manzo shi sa aka nakara shi tare da shi mubdalun ne min al-ma'rifa al-bayyinatu ma'rifa ne rasulun amma aka nakara shi tare da badalin bayyinatu ne wanda ya zo daga Allah yatlu yana karanta suhufan litatafa takaddu mutahhara wanda suke tsarkakakku daga Allah an taba tambayan wani malami yau ana cewa Qur'ani ana iya cewa Qur'ani littafi mai tsarki yace ba shi yiwuwa dan wannan koyi ne da nasara to ya karanta nan rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima kuma ya wuce fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara saboda haka tsarkakakku ne Qur'ani littafi ne mai tsarki la yamassuhu ma illa mutahharuna ba su guje ka abin da suke kada sai da annabi ya zo tukunna sai suka rabe gida biyu wannan yayi imani da shi wannan kuma ya ci gaba da kafircin sa yana karanta littattafa tsarkakakku fiha kutubun qayyima cikin wannan littattafa akwai ma'anoni rubutattu waɗanda suke daidai ba karkata ciki ba zalunci komai a miƙe yake wato kutubun ana nan mana ishara cewa qur'ani littafi ɗaya ne amma ya tara sirrin dukkan littattafan da suka rigaye shi shi kadai littattafan kutubun qayyimatu wanda suke kan hanya daidai
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيمون الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
wato insha Allah saboda kurewar lokaci wannan karatu za mu kai da shi a nan abinda muka yi daidai Allah ya karba mana abinda muka kuskure Allah ya yafe na
naira dubu ɗari to Allah hajiya hafiza bakuwa ta karamar hukumar ɗan dume ta ko da alkur'ani mai girma tana neman mata addu'a da ita da yayanta da mijinta ko ta mata kuma nan ta aiko da kuɗi ta ma tana neman addu'a ga yayanta da mijinta da insha Allah za ga shi kuma za mu yi addu'a Allah ya karba mana albarka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanmu da iyayen iyayenmu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi mu da alkhairi Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da mazatu Allah ya karba mana addu'o'in mu da dukkan ibadun mu ya karba mana azumomin mu albarka ne sai Allah ya ba mu gafara da rahama da yan tawiya da ake samu cikin wannan wata albarka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara ne sallallahu alaihi wasallam mujizozi Allah ya kara shi Ahmadu Tijani karamomi Allah ya kara shi Ibrahim Kaula daraja da daukaka albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya dawo mana da shi lafiya albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a Allah ya karba mana Allah ya karba musu kuma muna faɗi tunatarwa kamar yadda kullun shi yake faɗi cewa wannan watan dama ce ya kamata mu yi ta aikin kirki in har mutum ya bari ramadana ta fita ba gafarta masa ba fa to fa abun babu kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisinsa da jibril Allah ya samu shiga wanda za su samu wannan rahma albarka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sada mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatiha da Salatul Fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kafirai sun yi kafirci asalin kufu a larabci duhu shi yasa ake cewa dare alkafir wato mutum kamar Allah ya yi shi kan fitra fitar Allah yake fatara nasa alaiha abu ne mai kyau mai haske amma in ya ebo ya gungumo kafirci ya daura to shikenan sai ya zama ya bata kansa da duhun kafirci wanda suka kafirce din nan daga cikin ma'abota littafi da mushrikai ba su gushe kan irin nau'in ibadar da suke yi a da can ba iyaye da kakanni hatta ta ce mu bayyana to har sai da hujja babba ta zo musu wane ne hujja babba rasulun min Allah sallallahu alaihi wasallam wani babban manzo shi yasa aka nakara shi tare da shi mubdalun ne min al-ma'rifa al-bayyinatu ma'rifa ne rasulun amma aka nakara tare da badalin bayyinatu ne wanda yazo daga Allah yatlu yana karanta suhufan litatafa takaddu mutahhara wanda suke tsarkakakku daga Allah an taba tambayan wani malami yau ana cewa Qur'ani ana iya cewa Qur'ani littafi mai tsarki yace ba shi yiwa dan wannan koyi ne da nasara to ya karanta nan rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima kuma ya ya wuce fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara saboda haka tsarkakakku ne qur'ani littafi ne mai tsarki la yamassuhu ma illa mutahharuna ba su buge ka abin da suke kaza sai da annabi ya zo tukunna sai suka rabe gida biyu wannan yayi imani da shi wannan kuma ya ci gaba da kafircinsa yana karanta littattafa tsarkakakku fiha kutubun qayyima cikin wannan littattafa akwai ma'anoni rubutattu waɗanda suke daidai ba karkata ciki ba zalunci komai a miƙe yake wato kutubun ana nan mana ishara cewa qur'ani littafi ɗaya ne amma ya tara sirrin dukkan littattafan da suka rigaye shi shi kadai littattafan ne kutubun qayyimatu wanda suke kan hanya daidai
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيمون الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
wato insha Allah saboda kurewar lokaci wannan karatu za mu tsaye da shi a nan abin da muka yi daidai Allah ya karba mana abin da muka kuskure Allah ya yafe na
naira dubu ɗari to Allah hajiya hadiza bakuwa ta karamar hukumar ɗan dume ta ko da alkur'ani mai girma tana nema mata addu'a da ita da yayanta da mijinta sai ta mata kuma nan ta ko da kuɗi ta ma tana nema addu'a ga yayanta da mijinta da insha Allah za ga yaushe kuma za mu yi addu'a Allah karba mana albarka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shi mu da alkhairi Allah ya ji kanmu musulmi maza da mata rayu da mazatu Allah ya karba mana addu'o'inmu da dukkan ibadunmu ya karba mana azumominmu albarka ne sosai Allah ya ba mu gafara da rahama da yan tawiya da ake samu cikin wannan wata albarka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara ne sallallahu alaihi wasallama mujizozi Allah ya kara shi Ahmadu Tijani karamomi Allah ya kara shi Ibrahim Kaula daraja da daukaka albarka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya dawo mana da shi lafiya albarka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu neman addu'a Allah ya karba mana Allah ya karba musu kuma muna faɗi tunatarwa kamar da kullum shi yake faɗi cewa wannan watan dama ce ya kamata mu yi ta aikin kirki in har mutum ya bari ramadana ta fita ba gafarta masa ba fa so fa abun babu kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisin sa da jibril Allah ya sa mu shiga wannan za su samu wannan rahma albarka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurari. Neman wannan kafin na Shak Tahir Usman Bauchi, ko na Shak Abdul Jabbar Shak Nasiru Kabara Kano, ko Malam Hallar Abdullahi